الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da shida ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da biyar za mu tashi darasi na arba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان za mu tashi babin da malam yake cewa babu jawazin salati tinna alai babin da yake nuna halatti na yin sallah da takalmi halatti na yin ba wajabci ko haramci ko makaruhi ba halatti yana da kyau wannan gaba wato duk inda aka kawo ɗaya daga cikin ahkam domin rika kokarin muna tsora shi a mahallinsa sai ka zauna lafiya a matsalar karatu to aka yi halal halaccin yin sallah da takalmi wani abin zai zo wato za ka ga a musulunci komai ba a barinsa wani abin zai zo kai baka ɗauke shi da wani wato kima ba amma musulunci ya masa muhalli musulunci ya zo ya ma magana a cikin adab cewa karka so mai yin tafiya da takalmi da yin ba larura ba ka yi tafiya da takalmi guda daya domin a kare lafiyarka sai musulunci ya hana domin lokacin da ka sa takalmi ɗaya kuma ɗaya kafar babu ai kaga ba za ka tafi daidai ba dole wato ka yi sama wani bangaren kuma ka yi ƙasa to sai musulunci ya hana sannan musulunci ya hana ka kwanciya rabi a cikin rana rabi a cikin inuwa duk wannan musulunci ya zo hikima ce kuma ta kare lafiyar mutum to wannan ma da yazo yace ma ya halatta ai sallah da takalmi to shi ma wato akwai hikima da ubangiji madaukakin sarki wato ya saka a cikin wannan wanda alibahu man alibahu wa jahilahu man jahilahu duk da cewa akwai hadisan da zasu nuna zaka iya gane hikima daga cikin hikimomin da yasa aka ce ai sallah da takalmi sannan bayan haka wannan yana cikin ilmai waɗanda idan mutum tunda an ce halal idan mutum ya koya ya karanta baya nuna cewa sai kayi tallan ilimi a gonar jahilai Imam Shafi'i yana cewa yana da kyau da abin da ka karanta na sunna Annabi alaihi salatu wasalam ka kwatanta yi amma baya nuna cewa kuma sannan yake cewa ka koyar da mutane ilimi gurgurdan hankalin akwai gurin da ka je za ka yi sallah inda takalmi ne to za su yi ma a kai dujiya yau Allah kuwa kana yin sujjada za su dauko ka tuna akai juji a yar turga kawai irin wasan wasan yara to saboda haka kaga tunda an ce halacci baya nuna wajen domin suna magana ne da ni da yasa aka ce ai sallah da takalmi kamar yadda wato hadisi ya zo ya nuna wasu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce ai sallah da takalmi saboda hadisin shaddad ibn auf Shaddad ibn Auf shine yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce khaliful yahuda ku saba wa yahudi fa innahum la yusalluna fi alim wa la khifafihim shine ba sa sallah da takalman su kuma ba sa yi da hukun su kofi takalmun fata da suke zawa duka ba sa sallah da wayannan sai Annabi ya ce ku saba musu shine walayan ka ce hadha al-amru laysa 'ala al-wujubi wannan umarnin babba da aka ce khaliful yahuda dan usulul fiqi ne ruzi ce ma al'amru lil wujubi ya ka ce ma laysa ala al wujubi hada wannan ba yana nuna wajibi bane kai haka wa inna ma lin nadibi mandubi ne mustahabbi ne ana so a haka saboda hadisi abdullahi dan amru dan as wani ya iya mutu zai ce ba me dalili ai kawai dan zahiriya ne ji al'amru lil wujubi me dalilin ka na cewa kaza sai aka ce to ga hadisin amru dan as yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli hafiyan wa munta'ilan shikenan naga annabi alaihi salatu wasallam yana yin sallah hafiyan kafarsa ba komai wa munta'ilan kuma na gan yana sallah kafarsa da takalmi to kaga sai ka duba zarful zaman da zarful makan akwai gurin da ya kamata kai sallah da takalmin misali jami'in tsaro zai fi ka gane wannan hadisi wanda zai zo sa takalmi ya kunje kabarsa wanda wajen sawar kawai ana ba su mintuna saboda ga girman takalmin ga kuma wahalar sawa to idan wanda ya zo ko wanda za su kula da guri na wato taro ko masallaci ko wani taro na musulunci ka ce duk zuwan da zai sai ya cire duk abin da za a yi a kirawo shi ya zo ya ba ce sai ya cire sai ya sa akwai mashaka akwai mashaka to saboda haka kaga akwai wannan da ya kamata a kiyaye sannan ko shakka babu sun ce ya halatta amma yi ba takalmin saboda girmama sha'ira ta ubangiji shi ya fi domin lokacin da annabi Musa ya je ganawa da ubangiji mara wakin sarki Allah ya ce fa la'ana alayka innaka bil wadi da muka zuwa suratul da'a mun dan taba gurin cewa Allah yake to tire takalmanka innaka bil wadi muqaddas du'a muka tattauna muka ce me za ka ce tire wasu ba da suka ce saboda wai takalmin an yi da fatar mushi wasu suka ce saboda karo wasu suka ce a kawai Allah wasu suka ce kazanta ya kafu najasa kai ba karanta ba ita ya sako a karkashin takalmin wannan duk mun wuce a gurin cewa ita ta haji ne na malamai amma shar'un man qabla na hal huwa shar'un lana shine abin da zamu kalla shari'ar annabi Musa shari'ar mutum a tabu shari'ar da ya kace ko da hakan ya faru mun san dai wa man yu'azim sha'irillah girmama sha'ira idan ka san ba za ka iya shiga ɗakin ka saboda akwai tarazo da tiles da kaya mukafet mai kyau da takalmi wani kamata ka shigo ɗakin Allah ba. Amma idan takalmin sa sabo ne kar ya ce bara ya fita imamu shafi ya yi sallah da takalmi sai ya ɗauki. Ya dai taɓa yin sunna shi kenan. Amma idan aka zo sallah gawa ba wanda zai ba inkari. in dai a waje ne za ka kowa ya zo da takalmin da yake to a ke ka yi sallah da takalmi domin sunan da sallah za ka kowa takalmin da yake sawa sai ya sa takalmin sa babu zancen wasu ne ma za ka suna kokari sai mutum ya cire sai tsaya a kan takalmin wa ya sa ka ba wanda ya sa ka wai kiwon ya sa babu kafar ba ta ji kawai zai tsaya a kai ya halatta amma dai a fahimta da kyau gurare kowane guri idan za ka je ka yi la'akari da mutanen gurin yanzu gurin wani guri da muka je da'awa babban matsalar bayan mutane sun musulunta wani ƙauye babban matsalar muka ce meye matsalolin ku me unguwar jiwa musulunta yake karanta 28 da musulunta yace babban matsalar su shine yace ba a karantar da yace sannan mu tunda ba mu karatu ban ji ki datti da mutum yace kaga ba za a ji maganar mu ba sai wani alaramma a gurin shi alaramma ne sai yake to matsala kuma ta biyu shine wanda aka dauka malaman ba san komai ba yace da a gaban zuwa ba kula da ni ya je kiwo ya dawo ya zo ba da gaba ala gafa ta malam yace ala gafa ta malam menene hukuncin wanda yana tatsan nono nono ya taba mai riga yace ba sallah yace wallahi a gaban sa aka yaka yace sallah babu sannan idan an zo babban dalilin da yasa suka ja da yawa daga cikin maguza suka zama kiristanci kiristoci suka janye su za ka ga wanka kai musulmi ne wanka yana kirista ko kanin babanka ko kanin ga sunan ga baki ga hanci amma an raba gari yan kudu su ne musulmi yan arewa su ne kiristoci asalin su da duk maguza ne amma saboda sakacinmu duk an bai da su kiristoci to sai zan zo idan mutum ya zo sannan daɗin daɗawa jahilci ya janyo aka ba da dama idan mutum ya zo yake yana son ya musulunta sai a ce sai ya kawo saniya ko rago Allah sai ka ba da wannan zaka ba sai ce wannan sai ya gaji da ƴaƴansa su goma yake zo su musulunta sai ya ba da raguna goma sai ce ya bata to ka ji irin wayannan abubuwan ne idan mutum bai lura da irin wayan abubuwan ba wani bawan Allah da muke karatu da jiya wani aji yake ba da fatin din mu daya ba sunan sa Brenda da musulmi ne mutumin ya dole sai ya fita kawai dai na musulmi to ɗayan wani ya zai din mu da muke tare shi ajin su daya sai yake ce wato me yasa bayan mun garba karatu ma ya zo gurin sa sai ga wansa har zuwa yake yalla tattabai nan manyan littattafai mu dan walai yayan sa uwa ɗaya uwa ɗaya sai ce masa me yasa me yasa ka yi waka ya ce ai da musulmi ne to me yasa ka fita ya ce abu biyu ya ce abu na farko ya ce musuluncin ya hana shan giya shi kuma ba zai iya rabuwa da giya ba yana son giya sannan abu na biyu talla kullum sau biyar shi takura mara shi yake ta zuwa yake minti kaɗan wani zai ka jaran kiran sallah shi ɗauka ya ji kiran sallah da hakan kowa in yi zai sai ya tashi ya yi shi ta ishe yi yace shi ba zai iya ba to shi ne da yake wato ba na limbi bai fahimta zai ce masa to ai wanda abin ka kai shiga musuluncin ba komai in ka ga dama kai sallar yace sannan kuma giyar ka je kai tasha wannan shi ne zikiyo shi ne zikiyo a gaya mu da zai tasha in dai da dai bar musulunci ya je tasha ta kai shirka ne a wata kai shirka wai na la la yajiru an yi shirka bihi yaje wai yajiru ma duna zalika liman yasha amma ka san ka kalle shi kace a ina to yi zaman ka a girkan din kauto ba su kiwo to wayannan babubukan suna ɗaya daga cikin babubukan da ya kamata idan an zo an karanta su mutum ya auna ya rika gani ya rika fahimtar su ba ta aka yi wajibi ba ta aka yi halacci ya halatta saboda haka wanda ya karanta ya san cewa ya halatta in kai ba za ka iya ba baya nuna cewa idan wani ya yi ya yi ka ta haramci abin da kawai ake zuwa fahimta ke ya halatta ya sallah da takalmi amma da kulle makamin makal shi kenan sannan bayan nan wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ta da ibnu Malik ibn Sinan ana cikin sallah kowa da takalminsa sai aga annabi ana sallar sai ya dago kafarsa sai ya zare takalmin sai kowa ya rika zarewa to kar ku manta mun faɗa a cikin kusufiya ta da mu'jiza ta annabi alaihi salatu wasalam yana gani a sallah ta baya ana idarwa sai yace naga duk kuna cire takalma kuwa ya zaku sai suka ce ai mun ga kai ma ka cire sai yace to ni jibrilu ne yazo ya ga mu kowa ya ga mu jibrilu ne yazo ya ce mu akwai najasa a nawa takalmin kowa ya ga mu sai annabi yace idza jaa ahadukum ila almasjid daga yau idan tsayin ku zaki masallaci fal yanzu wato ya duba ya gani fa ira abina alaihi qadaran aw adan falyantahu wa yusalli fihi ko fihi ma yace daga yau idan ɗayan ku ya tafi masallaci abin da zai kawai ya duba kasan takalminsa idan ya gana jasa a jiki ko wato karanta to ya shafe karkashin wannan takalmin wannan abu dawud ya kawo shi kamar yadda ya zo hadisi ne mai kyau kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud saboda haka kaga ya halatta yi sallah da takalmi hadisi na ɗari uku da ashirin da biyar an sa'id bin yazid al-azdi Sa'id bin Yazid al-Asri yana cikin wato tabi'ai are ma wato alkunya da Abu Maslama wasu kuma suka ce al-Asri din ake kiran wasu suna ce masa al-Sahi saboda haka babban malami ne wanda wato yana cikin tabaka ta hudu akwai tabaka tabaqatul ula al-thaniya al-thalitha yana tabaka ta hudu daga cikin malaman da suke ruwaya kuma sannan sika ne kamar yadda malamai suka wato wato masu ajarhu wa ta'di ke cewa wato babban sika ne kamar yadda imamu nasa'i da haya ibnu ma'in da imamu zahabi suka kawo a cikin maganganun su cewa malami ne da in ya faɗi magana ana la'akari da shi shine sika kale yace sa'altu anas ibnu malik radiyallahu anhu na tambaya nan dan malik Allah ya kara masa yadda a kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli na alaihi shin annabi ya kasance yana sallah da fadansa yana sallah da takalminsa kana na ana dan malik yace kwarai kuwa saboda me shekarar sa goma gidan annabi alaihi salatu wasallam yana yi wa annabi hidima saboda haka duk wani ɗabi'u na annabi alaihi salatu wasallam ya san to kaga wannan hadisin yana nuna mana ya halatta a sallah da mai fadi takalmi saboda aiki ne na annabi alaihi salatu wassalam sannan abu na biyu ya halatta a shiga masallaci da takalmi idan ya lauto babu wato babu kazanta a jikinsa ko najasa amma mun yi bayani kun ga a lokacin sutur baya yanzu ba aka zo cikin kafin da gurin da aka gyara ka shige da takalmi ba ko shakka babu ba za a fahimce ka waje dai larura ta kama babban larura to wannan watakila mutane su fahimce ka sannan kuma wato hadisin yana nuna cewa ana da kyakkyawan batun cewa lallai duk kowane takalmi ana da mafi rinjayen cewa a tsaftace yake sai dai najasa ta bayyana a jikinsa babu karahati salati fi thawbin lahu a'lam babu da yake magana akan cewa yin sallah wato makaruhi ne mutum yayi sallah da tufafin da yake da zane zane ko wasu alamu ko rubutu ko hotuna a jikinsa nake zane zanen na nufin wanda ne yake ɗaukan hankali yake da wasu alamu da suke ɗaukan hankali domin wato akwai lokacin da mutum zai zo yin shiga sallah ko baka yi niyyar karanta bayan riga sa wanda ka yi boko sai ka karanta yana shiga sai ka an sa ba ci tuta Cristiano Ronaldo ko baka yi niyyar karanta ba sai ka karanta Lionel Messi ko baka yi niyya ba sai ka karanta in za ka ce makaruhi ne yin sallah da irin wayannan abubuwa domin zai ja hankalinka lokacin da kake sallah zai zamto wannan abin da yawan kushoyi ya samu cikakke shi ya ja hankalinka kana ta wani karatu wanda la muhalla lahu min al-i'rab to sai yake cewa kamar yadda wato ake fara cewa ita sallah ana samun nutsuwa ne a cikin ta ya tabbata a hadisi na Anas dan Malik yana cewa Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa hubbiba ilayya nisa hubbiba ilayya nisa wa tib wa ju'ilat qurratu ayni fi salat wannan hadisi ne mai kyau wanda Imam Nasa'i ya kawo yana da wani littafi wato kitabu aisharatin nisa dan karami ne amma dalibin ilimi yana da kyau ya neme shi littafi ne mai kyan gaske za ka ga ya kawo babu a cikin sunanin nasa'i amma bai kai wannan littafin ɗan ƙanƙani ba na ne muna na rasa ba malami baka duba library ta Allah ina ji kamar yana gurin ka babu aiki rajin nisa'i littafin yayi kyau sosai har yau ina ne wannan wani littafin saboda haka yayi magana akan zamantakewa yadda Annabi alaihi salatu wasalam yake zamantakewa da da da iyalinsa malam Muhammad in ka je gidansa ka duba mun library kwarai kuwa dan na nemi wani a kasuwa na rasa Allah sai sun kofi kuma ina zargin ka daga cikin wanda suka karɓi littafin ko kai ko malar zaman mani to saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yana cewa an sanya mun san wato mata da turare da kuma an sanya wato du'ilat qurata aini fi salat farin ciki na kuma a sallah yake samuwa haka annabi yake fara in kana so ka ga nutsuwar annabi alaihi salatu wasallam da farin cikin sa to ya shiga sallah da ya shiga sallah sai ya samu farin ciki mai yawa amma mu sai dai mutum ya rika cewa ba bare ya huta wai sai ce an kaga an yi an huta sai ya je dora abin da yi wai ya huta to shi annabi alaihi salatu wasallam farin cikin sa a sallah ne to sai yace ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallati khamisatin laha a'lamu annabi alaihi salatu wasallam yayi sallah da wani bargo ko mayafi ko riga laha a'lamu zaka ce khamisa shine rigar da take wato da zane zane amma malamai suka ce zai iya yiwa ko da bai ko da wato me yake kiransa audiga cotton ne kenan ko kuma mai wato mai ake cewa ne roba roba amma dai ya zanto akwai alamu a jikinsa kuma ya zanto tufafin baki ne mai zane zane shi suke cewa kamisa to annaba dai ya to sarabi ya yi sallah da wannan rigar fa qala laha alamun tana da zane zane fa qala sai annabi ya ce shagalatni alamu hadi zane zanen ajan wannan rigar kai ka iya cewa zabuni ko askatara babban riga ce mai kyau ko askatara ko tace ire-iren wayannan rigunan da manyan mutane suke sa ko sarakuna a za ga ire-iren su sarakuna ne manyan mutane su suke zau askatara da ire-iren wayannan rigunan to sai shi wato wani bawan Allah da za mu zo mu ji nan gaba Abu Jaham shi ya taba aika da ya ga riga ce mai kyau kawai sai ce bala ya aika annabi alaihi salatu wasallam wannan rigar saboda ta yi mai kyau ta ƙayatar da yi shi aikin sa sai da rigunan da ya duka sai aika annabi alaihi salatu wasalam shi kuma annabi alaihi salatu wasalam mutum yana so in ya baka kaya ya ga kasa saboda haka kawai sai annabi ya sa ta da ya sa ta yi shiga sallah bayan ya shiga sallar ana yana idan da sallah sai ce ila abu biha ila abi dam yace ku zo ku bayar wa abu dam wannan rigar da ya bani wa tuni bi an bijaniya ku ce bani kaza tunda mun ce kamar askatara ko zabuni ko kan ko sace sai ce a canja mun rigar a bani kasa da wannan wannan wato adanta yayi yawa har ta shagalar da shi a sallah yace a mai da ita a canja masa shi ne malamai suka ce wato ashe ya halatta in an ma kyauta ka ce a baka wani amma ko da yawa tsoro za a je su kana kwaci domin ga shi annaba an kama riga babba da ya ce a mayar a ce a ba ita yake so wata kasa da ita yake to gaskiya za ka iya yi amma ka tabbatar wanda za ka yi wa hakan cewa ta fi ƙarfin komai a gurin sadawa sannan kuma ya zanto gaba kake ne yanzu mahaifinka ko kanin mahaifinka ka yi komar da riga aska tara zabi yake ya zai ja ba ita yake so ba ko bulin yake so iyaye suna wannan suna yi amma abokina ne kai ka yi komin da wannan to ka ajiye a baka Allah ku ajiye kayanka in ba in babu dama wato ka je ka dangin hanyar da zaka bi ko ka ga wanda baki cewa to rigan nan da ka aiko mun ba gaskiya ta fi karfi na amma ba zan dama da ita zan je in tanda a bani guda biyu a bayan kwanta dan kai ya ga ba ganin ta a cikin ka ko ya ganta a cikin wani idan kuma ka fi karfin abin zai iya canja to sai ka mayar masa cewa to kai ba ya kamata a baka wata to iyaye suna iya yin wannan ko wanda suke gaba da kai to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yace a mayar da wannan rigar a bashi wata manya suna wannan idan mutum ya manyanta sosai akwai shadda da zaka kaiwa sai ce wannan ta yara ce duk tsadar ta jiwa zai saba da tidai suna haka sai ce jiwa zai sa wannan ba bai arhad da baka so shi zaka ce masa tun da kyau kake ke kyauta tamar a matsayin ka na ɗansa to shi wanda yake so din haka ake bukata to saboda haka annabi yace a kaiwa Abuja wa tuni bi an bijaniya yace a je a kawo mata an bijaniya ita kuma riga ce da bata kai wannan ba ba daukar hankali a jikinta annabi yace irin da yake so to kaga wannan hadisin yana koyar da mu kushuyi a sallah kaga waya ba ai magana waya ba wajibi ne mu kiyaye domin waya tana dauke kushuyin sallah ko shakka ba kuma ko da an kira ka rinkin din Qur'ani ne yake tashi yana dauke ku juyin sallah a zo gaban masallaci a yi rubutu mai fitila ban sani wani waka da madina akwai wannan abubuwan a jiki cewa ayoyi ne suke yawo ko ko ba su bane irin wannan jiwa zai dauke ma hankali zai dauke ma hankali cewa wato kana sallah ka riga ganin aya na motsawa ko wani abu ko wata fitila ta gwal tana yi dole ta dauke ma hankali shi ma akwai adabul kutu'i sai salat shi za a rinka ce makaruhi ne a zuwa idan masallaci kawai ai a je ga manzo da a rubuce shi da wannan masaji da lillahi wala tad'u ma la ya duk wannan irin wayannan abubuwa kace makaruhi ne saboda ne yana dauka hankalin mai sallah shi kuma mai sallah almusalli yunaji rabbahu to ake ka gana da ubangijin kai tsaye ba zan ka hankalin ka ya rabu gida biyu to wannan shine abin da ya kamata a kula na farko a halarto da zuciya ita abin da da halari yake faɗa a littafin da cewa ana so ka zuciya ka ta zama empty duk wanda zai yi sallah ya karka ɗaya zuciyarsa gaban duniya ya koma lahira sannan ba a so mutum ya miƙar da idanunsa gurin abin da zai shagaltar da shi sannan kuma wannan yana nuna tunani kankani baya rusa sallah inda ya tunanin kaɗan ne sannan kuma hadisin yana nuna cewa zukuru fatil masajidi makruh makruha wa tawata masallaci ya wuce gona da iri abu ne makruhi da yin rubutu kamar yadda na faɗa shine abin da na faɗa na karshe kuma hadisin yana nuna cewa babu laifi mutum ya yi yadda kyautar da aka yi masa ya ji yadda yake ya ce a baki wata babu ne babi na gaba shine babu hadratis sala babu karahatis salati bi hadratis ta'am babin da yake nuna cewa makaruhi ne mutum ya shiga sallah alhali ga abinci an kawo yana jin yunwa ga abincin an kawo kuma ya ce shi sallah ne shiga an ce makaruhi idan kai sallah ko da kana jin yunwa kana ta tunanin abincin tayi amma baka kyauta ba shi sa Abdullahi dan Umar idan aka zo an kawo abinci a bakare yana ji anan ta da sallah yace ku je ku yi sallah ku ba abincin mu zama shi sa ra'ayin sa ne Abdullahi dan Umar sai da Umar da wasu daga cikin magabata duka shi a aikata ma an gani da Anas dan Malik cewa idan dai lokacin a kawo kuma yunwa kake ji to ya kamata ka tsaya ka ci abinci domin ka samu me ku ci a sallah kada a je ana sallah kana tunanin ko sai da kunu ana so kafin a yi sallah a ɗanci wani abu ko da ba sallar ko da ba azumi ba a wato a yanzu ma da ba azumi ake ba idan yunwa ta kama mutane matafiya ne su za ga wani kayan an zo an kawo abinci wasu rika mu fara yin sallar ne wasu a ci abincin ne saboda an yi tafiya duguwa ana jin yunwa su kamata a fara cin abinci sannan sai a zo musamman matafiya da jami'i ma ba wajibi bane a kansa ai ba wajibi bane Na'am? Na'am. Haka. Na'am. Na'am. Saboda al'adawu kabula da jayi, hadisin motsa ke. Mare ko saboda haka amma dakka yana tunatar da mu cewa akwai lokacin da annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa aka zo wasu na jin yunwa ga kira da sallah sai wasu suka ce ya rasulullahi ga abinci kuma ga sallah sai annabi ya ce a fara cin abincin sannan a yi sallah kamar yadda za mu ji sunan abincin yanzu nan gaba an gane ko saboda haka wannan shine dai lokacin da mutum bai da nutsuwa na abu eh shi ne wannan suke kawowa amma dai ba shi ba gare yake da sallah eh shi ba gare yake da sallah ba Abdul Baden ko ya ce ba wannan shi yawa babu karahatin salati bi hadrati ta'am an anas bin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga annabi alaihi salatu wa salam kale yace idawo bi al-asha'u idan aka kawo al-asha abincin dare a wata ruwaya idan hadarat al-asha idan abincin dare ya zo bambancin su kawai wata ne al-asha da al-asha ko kaga al-hudur da al-ghadat da kuma al-asha ina ji guda uku ne na laraba ko amma bature hudu ne dai ko breakfast brunch lunch and dinner ko ina ji kamar mu mu haka aka gaya mana a primary cewa hudu ne to akwai wani ba ko dafa farai ko shi wancan buranci ne wanda aka bakara ko wanda aka bakara mutum wanda ya ci abinci da safe breakfast shi ne ai na dauka na safe dadda eh bai yi breakfast ba sai ya hada da rana yawa to shi balarabe in ya zo kawai abincin safe algada na rana alfudur na dare al'ashawu shi kenan kawai shi kawai ko wayannan su ne saboda haka ko kuma yace al'atama to in yace al'atama na daren da yake niji amma yana nufin nonon da aka tatsa domin wani nono kawai zai tatsa ya sha shine abincin zai kwanciyar sa sai sai wa sallah ya sha salatul atama sallar da ake tatsan nono wato in an tatsu in an idar da sallah ka nono a sha a kwanta ba shi kenan to sai annabi alaihi salatu wasallam yace idza wudi al asha'u idan aka ajiye abincin dare a bambancin su shi sallar isha'i zai ake al asha'u abincin kuma al asha'u a larabci akwai ire-iren wannan da yawa kamar azzanub ne da azzunub azzanub mazibi azzunub kuma zunubi alwadu'u da alwudu'u alwadu'u abin alwalar alwudu'u kuma alwalar kanta to akwai ire-iren su da yawa wa alaikum salam wa rahmatullah mun tsallake hadisi daya oke to to ban gan shi ba idan ku kimatu salatu wa hadara al-asha'u ko to mu gani yo injiniya da kai ma babu ko akwai oke na na oke wannan kenan idza ubi al-asha'u wa uqimati salatu fabda'u bil asha shine ko waye akwai ana wani ba wannan idza qudima al-asha'u ko ba shi bane idan aka gabato da al'asha abincin dare to na gani idan uqimati salatu idan aka tsaye da sallah aka tada iqama kenan wa hadara al'asha sannan kuma wato an riga an kawo abinci abinci ya zo kuma ga shi an tada iqama fabda ubi al'asha duka an tada iqama ku hakura ku ta abinci
domin zuwa ake samu nutsuwa kwarai kuwa nutsuwar ake so ba a zo a ta tunani a ko da azumi ne a ɗan ciwar abu idan aka ga cewa za a shiga wani ya ta tunanin kosai duk da ya fi dabi ne to a bari ya ɗan kurku kunu idan a go dorara ana ɗan yin kunu da ɗan kosan cikin da ya ɗan ɗago koya sai kuma ibada sannan aka zo sallar magarba kada a yi tilawa ko da an ɗan cikin da ya karka yi tilawa domin za a yi tarawih in tilawa za ka yi kamar yi an zo tarawih tsakani da Allah wannan yana da daga cikin fiqhul salafa fiqhul imama fiqhul fahimtar ka sa wa wanda suke bayan ka nishadi ta musu nishadi shi za kamar da muka faɗa Usaimin din zai sallar magariba da suratul arab a yadda karatun yau zai fi jama'a gobe suratul arab za mu yi a magariba ka shirya an baka shirya baka tafi wani masallacin can aka mala Usaimin yake ka duba suratul arab ba aya ne wajen injiniya ɗari biyu ba ɗari da saba'in da da wajen shida Dole ne gaya muke ce to kaga ana da kalla ce aya raka farko aya ɗari ta biyu kuma sauran
to wannan shi ne abin da wato yake kawo a yanzu juyowa za ka gaba kowa a bayan ka Allah kusan lokacin ijayi yayi kana ta karatu to wannan shine abin da yake yake kawo um to shine annabi yake fabda'u bil asha ku fara da abinci sai hadisi Anas bin Malik hadisi Anas ibn Malik حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما عليه الصلاه والسلام yake idan qaddima al-asha idan aka kawo aka gabato da abincin dare fabda wubihi ku fara da shi ba wai sai abincin dare kawai ba ya shafi kowanne abinci abu da an ce sallu salatal maghrib abun ku yi sallan magariba ku fara cin wannan abincin sai annabi yake wala ta'jalu ana ashariku kada ku yi gaggawa ga barin cin abincin ku ku yi gaggawa abin nufi ku ci dai abinci ka ku gaggawa gaban su abin nufi idan suka zo sallar yar baki ba yawa ba lada wala domin sauri za a yi liman yana jin yunwa mamu suna jin yunwa sauri za a yi a ci abinci amma idan aka ci abinci a tsanake to sai a yi sallah kuma a tsanake wannan shi ne عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم idan aka ajiye abincin daren ɗayan ku wa uqimati salati sannan aka tada iqama fabda bil asha annabi yace ku fara da abincin wala ya wala ya ajal kada ya gaggawa hatta ya furuga minhu har sai ya gaba gaggawar gaba sallar ko kada ya gaggawa gaba cin abinci ya ta tsanaki ka duba ka gaba sallar magariba tana da karamin lokaci saboda ita ana yin da lokacin da ya fita an shiga zaruri da zara an idan da magarba haka take ita ana idan da ita to an shiga da ruwa idan ba a yi sallah a wani masallacin ba kaje to su ba shiga ba su shiga zarurin ba su ma suna yin magarba su to sun shiga zaruri mun tsallake daya wanne muka tsallake idza wudi'a ajawa hadikum ai mun biya shi yanzu idza qaddima al-ajawu fabda ubihi ko ko ba shi ba idza wudi'a al-asha'u idan aka ajiye wato al-asha aka kawo abincin dare fabda ubi fabda ubi al-ashai yawa wa uqimati salatu nabiya shi kamar nabiya sannan aka tsayi da sallah aka aka tare iqama fabda ubi al-ashai ku fara da abincin dare mun biya wannan hadisi an ibn umar yau ba dire yake ba nawa an ibn umar radiyallahu anhu ba qal shine yanzu ana ku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza udiya ajaw ahadikum idan aka kawo abincin ɗayan ku aka ajiye na dare wa uqimati salatu sannan kuma aka kai da sallah idan ka ga baki bane in dai da shi hadisin to tafi gurin domin wanda kake wada mun tsallake din zamu zo kan zakiwa mawqimatin salatu sannan kuma aka tada iqama wabda bil ashayi annabi yake ku fara da abincin daren wala ya ajal kada ya gaggawa wajen gama sallah ko gama cin abincin domin haka ibnu umar yake cewa ku je sallah ku mudi abincin zamu hatta ya furuga minhu sai ya gama kamar anawa wato littafin ba a jisan sultani yawa to sai ne ma da yake babu nahi man akala suman babin da yake magana akan hani ga wanda ya ci gaban ruwa shine man akala suman wanda ya ci gaban ruwa ne wannan wayar kama a tsaye take wannan ba ta yi na'am wanda ya ci gaban ruwa au basalan ko albasa au kuratan ko albasa kwaɗi amma ana cewa lawashi kawai malaman mu na zurun suna cewa ko lawashi shine kurata eh auna auha ko makamantin su kaga duk wani abu da yake kama baki kenan annabi da Umar radiyallahu anhuma saboda haka wannan ana magana akan duk wanda ya ji wayannan abubuwan to ba a bukatar sa da ya zo masallaci domin zai cutar da mutane عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fi gazwati khaybar a yakin khaybar mana kala min hadhihi shajara duk wanda ya ci daga wannan bishiyar yani asuma yana nufin tafarruwa wala ya qarabanna masjidana kada ya kutanto masallacin mu ba kada ya zo ba kutanta ma kada ya zama sa dakin sa kada ya kusanto masallacinmu amma anan an cewa alam tabarnuwa a shajaru bishiya bishiya ce dama to kai shi a gurin larabawa kamar idan ka karanta suratul qawa suratul rahman wannan ayar wan najmu wa shajaru yasjudan me an najmu din shukar da take yadu shine annabi duwa da take yadu haka albasa yadu take to kaga ta fado ce a shajaru din domin ta albasa fitowa take rikewa take ko wannan lawacin ne yake latsayawa sai saboda haka tana cikin a shajaru shi za ka kira wuta da annabi yake kiranta bishiya ita ba amma duk wanda yado take yi su ne annajin wannajin wa shajaru ya fida Allah yake da irin wayannan da bushiyu da kuma ƴaƴan jima'i wanda suke yadu gaba ɗayan su ne wa Allah sujada to shine yace fala ya karaban na masjidana kada ya kusanci masallacin wanda yake wayannan ba wai kada ya zo ba ku duba ku ga malamai suke cewa irin wayannan abubuwa cewa musulunci yana lura da kai komo na mutane domin ba a so wani ya cutar da wani lazara wa lazara domin wani ya ji warin tafarnuwa daga lokacin zai yi amai sannan kuma wato an yi hani a cewa mutum ya je masallaci ga wanda ya ci tafarnuwa ko albasa ko albasa kwaɗi ko lawaki musamman ɗanya kaga abin da sai na wuri yace almajirai ta kenan wata ran yace in ku kasance labudda sai kun ci to ku dafa ta domin ka dafa kana rage mata karfi bayan nan kuma ana gano cewa idan mutum ya tashi shan tafarnuwa musamman wanda aka yayyanka in yana so ya haɗiya in ya kora da zuwa to yana rage mata karfi sosai duk da cewa wani ta huda shi da yayi fitsari zai rika jin warinta ko in yayi gumi to zan to yana da turare mai kyau ba dan goma ba sannan bayan wannan turare ya shiga wanda za ka ga wani ya ciyo turare wanda in ya zo nan kowa sai kansa ya buga hawa suke cewa turaren gawa wanda hausa ce shi kansa gawa to ake a bai turare mai kyau shi za mutanen Pakistan aka ce wanda ya yake haji zuwa farko to hiraminsa da ya biya dawo da shi yake ce shi za a mallaka bane sannan zai siyo turare mai tsada wanda yake sawa a jiki inda zai inda zai wannan ko kuma inda za a wanke kayan bayan kwana biyu uku za a rika jin kanji yace in na mutu shi za a samu haka ake yi amma mu a kasar Hausa sai a siyo turare dan gowa mai warin kiya ne buga kai a siyo turaren gawa ne kowa yace turaren gawa mai wari ne wallahi alam saboda haka tirarin da za a sa ba bayan ka mutu ka samo mai kyau dan dubu arba'in tunda kana za ka tafi zance ka sa ka ci ajiye shi ka ce ko ka mutu shi za a sa me yasa saboda mala'iku suna son kanshi haka annabi ya faɗa wani hadisin cewa kada ku sa ku zo masallaci fa innal mala'ikata tata'azza min ma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa daga irin abin da dan adam yake cutuwa da shi kai tunanin da kanka sai kanka ya buga to mala'iku ma ba sa so shi sa wanda ya ja taba ko ya ja wani abu da bakin sa yake wani ko ya ja miyar kuka mai wari to ya kamata kafin ya zo masallaci ya brush idan har yayi brush din ya zanto in yayi magana tana fitowa to ya sallata a gida ko miyar kuka sai Allah to zo da haka duk wayannan abubuwan da za sa baki su wato ya wari gaba ɗaya musulunci ya tsaye da mutum kada ya zo masallaci kun ga ashe wannan shi yake nuna mana ashe addinin mu baki dawo mun addini bane tintin mutanen mu ne ba su waye ba dan kan wani ya je ya ganna a sa'ad na biyo ma su rai kina ce hadda mu aya mutanen ma ka ce ce kaza kaza wai hadda ku saboda shi kare Allah yake zai ma su rai kina zaka samu wannan ka fesa ko da baka ci ba ka fesa a bakin ka ko mutum ya samu wata alawa ko gama da in ya gama tsotsewa bakin sa zai rika kanki saboda me zai je yi sallah malaiku za su zo invigilation sune invigilators ana tashi sallar isha yanzu malaiku za su zo invigilation kowanne da biran sa hannu da takarda suna rubutawa suna tayi kuma suna zuwa kana biya qur'ani malaiku suna turo bakin su wajen bakin ka idan bakin ka girin da girin ne fitar Najeriya sai ya za su sa bakin sa a jikin naka ba za ta ba saboda haka dole sai ka tsaftace shi za abun mamaki ka ga mutum hafiza alqurani amma bakin sa in ka kalla ba za ka kuma kallo ba bai kamata ba Allah bai kamata ba saboda ka je karanta a tibiyan fi adabi hamalatul qur'an ka ji da imam an-nawawi ya ga wa hafizin qur'ani ya kamata hafizin qur'ani ya zama dan gaye lafiyayyen dan gaye domin mala'iku yake mu'amala da su الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة والذي يقرأ والذي يقرأ وهو يتكعكع فيه كو وعليه وهو وهو عليه شاق فله أجران haka hadisin bukari annabi alaihi salatu wasallam ya fada kai da kake gwani wajen biya alqurani malaiku ne abokan ka wanda yake biya yana shan wahala kuma aka ce to ladan biya za a bai ladan biyawa da ladan wahala da yake sha shi ma ba za a bai shi haka ba amma mutum yana so mala'iku su rika zama abokansa to shine ya zama mahiru bil qur'an to kaga abokin mala'iku kuma kazani ba za su je su kwance ba su ba kai abu ta yara za a ma ce an kwance shikenan ba kai ba kana ta biya qur'ani amma mala'iku ba sa sauraron ka saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau cewa idan mutum zai masallaci ya tsaftace bakinsa bayan tufafi da aka yi magana a kai cewa a kula da shi sosai da sosai to saboda haka kaga za a lura da wannan sannan mun gano a ce hikimar shi ne don kana cutar da mala'iku da mutane mala'iku da mutane wannan hikima ta fito karara domin annabi ya ce fa innal mala'ikata tata'azza min ma yata'azza minhu banu adam kaga hikima ta fita ana Anas bin Malik ana Abdul Aziz an karbo daga Anas dan Malik daga Abdul Aziz kala ta'ala rajulun Anas wani mutum ya zo yawa Anas dan Malik tambaya yake tambayarsa akan me ma ta ne yakan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fi tsumi ana ce mata atsum ana ce atsum amma da tawul mutallaka atsum sai dai wato bi ban ma din ya fi zama fuska atsumu shine wato tafarnuwa me kaji annabi ya faɗa akan tafarnuwa maqala nan take babu ta'kid sai annabi sai sai yake Anas dan Malik yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi shajara duk wanda ya ci wannan bujiyar fala ya karabanna kada ya fala ya karabanna kada ya kusanci ko ko fala ya karabna kada ya kusanta aw la yusalli yanna ma'ana kada ya ci bi sallah tare da mu duk wanda ya ci wannan bujiyar malamai suka ce malaman da suke shehi suka ce ka duba kaza irin wannan abubuwan ba ta kai kada kai ba kada ka kusanta saboda girman laifin a gurin Allah misali cin dukiyar maraya Allah ba cewa ya karkace ba cewa wala taqrabu malal yatimi kada ka kusanci dukiyar maraya ba karkace ba sannan zina domin ita ma zina tana da mukaddima sai aka ce ba kada kai zina ba wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ne kusanta ta akwai hanyoyi da yawa da yawa to so ake introduction din makar ka fara ballan da zaka yi laifin saboda girman laifin a gurin Allah to duk irin wannan laifuffuka malayan suka ce saboda girman su sai Allah ya ce karka kusance su kada mutum ya ci wani abu duk abin da yake ko da kai kaga cin da ruwa ba haramun bane cin albasa ba haramun bane amma ci a tawo da shi a cutar da wani cutar da wani haramun ne shine abin da za a kalla to wannan hadisin wato annabi alaihi salatu wasallam yace la yusalli yanna ma'ana kada kar ya dauka kuma dama aka bashi ya yin sallah a gida a ana so a ga ya mace an zai tune shi lokacin da ba zai cutar da mutane ba tawwa tawari idan misali ba ta dadewa a jikin ya ci bayan asuba haka fa azaran Allah yadda wato yana ta buroshi yana ta sa wato abin fesawa a baki yana cin tingan ko wani abu da ya kama da wannan ko alawa in Allah ya taimake shi sai abin ya tafi amma idan ya gwada ya ga cewa idan ya haɗi da ruwa ya sha zuma duk da haka tana bayyana to sai ya la'akari da lokacin da zai yi tafiya sai amfani da ita domin a lokacin ba a buƙatar lallai sai ka shiga cikin mutane ka yi sallah domin kai a almusafiru amiru nafsi kaga yana da damar yin sallah shi kadai ba sai ya shiga jam'i ba to sai amfani da lokutan da ba zai cutar da mutane ba wannan shine hadisi na gaba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba zama jabir ya riya cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce man akala suman duk wanda ya ci tafarnuwa aw basalan ko albasa wal ya'tazilna to ya nisance mu da Allah ya ce fa akajilun nisaa fil mahidi aliyati za shine wato nisanta aw kala ko kuma cewa ya fal ya'tazil masjidana to ya nisanci masallacin mu ya ke kace masallaci annabi kawai ko har sauran masallatai har sauran masallatai wal yaqa'ud fi baiti ya zama sa gidansa wa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kutiya bi qidin fi khadirat to an zo annabi alaihi salatu wasallam da wata tukunya cikin ta akwai kwaran abubuwa ka iya cewa su kokomba albasa da irin wannan dai kayan lettuce ko to akwai sa an ce a wannan lokacin min bukun na daga mabukunta mabunkuta kasa sune ire-iren su gurji um kabewa um me ake kiran su kokomba da ire-iren su albasa da sauran su duk ne an ce daidai lokacin yana gidan wa mai farin gida abu ayyuba da ansari lokacin da aka sauke shi to a lokacin ne sun kawo mar kayan karɓar baki abinci ana kawowa min bukul ko jada lahari a sai ji wani kanji a ciki ko wani warin wani abu ko na albasa ko tafarnuwa fata ala sai tambaya ba uku biyar bi ma fi hamin albukul sai aka gaya mar ai abubuwan da aka zuzzuba a ciki kwadan salak ne ko kwadan lantur ko abin da ya gaba da wannan amma da hada hade ana gaya masa kuwa wa kana zai qarribuha wato qarribuha ila babi ashabi kana ma'ahu ku kusantar da shi zuwa ga wato qarribuha ku kusanto da wannan abincin ku kusanto da shi ila babi ashabi zuwa ga wani zaki na sabban da kana ma'ahu wanda suke tare da shi yace ku kamar ku miƙa wa tuwa ne an kawo ma abinci kace to ku miƙa wa tuwa ne falamma ra'u kariha akluha shi da aka kawo mai yadda ku miƙa a jesuwa ne ko kusantar musu wato zuwa ga wani falan ma ra'ahu kariha akluha yayin da suka ga sahabbai ya ki abati ya ci ya ce a miƙo musu me ya faru ala wa kala sai ya ce kun falan ma ra'ahu kariha akluha yayin da suka ga ya ki abati ya ci su ma sai suka kyamaci cin ba ta so ci ci saboda annabi ya ci kamar yadda ya faru da damu da aka kawo damu suka ga ya ci kowa ya ci hadisin Khalid bin Walid sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce a ni ba zan ci bane saboda babu a garin mu saboda haka dan ka je wani gari kaga ana cin dodon kodi kar ka ce haramun ne kai dai ka ce kai ba kwaci su ko kwadi an ce naman dodon kodi daɗi ne da shi zaki aka suka ce saboda haka kai ba za ka iya ciwo to ban mutu to su ci to sai yace annabi alaihi salatu wasallam yace wato tana ganin haka kare sai yace kul fa inni unaji man la tunaji sai ga wa sahabin da suke tare ko sahabban kaga nan ya nuna mutum ɗaya ne sai yace wata kul ci kaga kul ki ga yaran ka yanzu ai ai shi kare matsawa kenan amma a larabci kulfi kenan shi suke kira wai tawafukul lugat kaga an wani lokacin misali ka faɗi kalma ta yi daidai da ta laraba kamar wai balarabe yana faɗa ta ba hauke ba yana faɗa wai ka annahu wai ka annalla ko a suratul qasas to wai din nan ce dai da kake faɗa ta hausa ita ce ba alqur'ani ita ce wai din da akwai ire-iren amma kun a wurin balarabe suke na a gurin bahaushe kuma karka soma saboda haka in dan laraba ya zo gidan ku zai fitina kace kun an ajiye na ba cinyewa zai yawa to sai yace um yayi haka ne kul fa inni unaji man la tunaji ni ina ganawa da wanda ba ku ganawa shi yasa ni ba rantsa ba a kullum malaika jibrilu wani lokacin sai zo su fiye da ɗaya ba yana gana da shugaban mala'iku ba ma mala'ikan ba an ce ba gaba ɗaya ministocin wato ko kwamishinoni ba za kan kaza min ba da aula kuma gwamna ya fi kyamar wannan abu saboda haka mala'iku ba za so shugaban da yana so kenan shi ma baya so shugaban ne ma ya fi cancanta ya kyamaci wannan abu saboda haka shi ma baya so shi za annaba ne za su baya mu'amala da dukkan abubuwan da za su iya kawo wannan wato gurɓacewar yanayi a samu air pollution fa inni unaji man la tunaji domin na yin munajati da wanda ba ku yi saboda haka wannan shine abin da mala ya kawo a nan kuma nan ya kamata mu tsaya domin sabon darasi za mu shiga babu sahawi fi salati wa sujudi lahu babin da zai fara magana akan sahawu rafkanwa da yadda ake sujjada rafkanwa ina ga ya kamata mu tsaya dan mu shiga sabon fikihu kuma insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna da kowa ubangiji da suna ta kyawawa da tsofin sa madaukakin Allah ya biya kowa bukatun sa da alkhairi tallafin majalisin masallaci da ake bayarwa akwai naira dubu uku da ɗari biyu da aka samu muna fata Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ga hada mu a jannatul firdaus muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu yi kon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu yi kon guje mata Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ولا تجعله ملتبسا علينا فرضل يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله